wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan sura ita ce wacce muka fara jiya ko mun yi ayoyi hudu a cikinta a tafsirinmu na yau wanda yau kuma goma sha biyar ne ga watan azumi dama ba 1447 ɗaya ƙirgen kuma hudu ne ko biyar ko? biyar ne ko? hudu ne ko? hudu ga watan march ga watan uku 2026 wannan sura suratu saffi suratu saffi jiya ba mu dan faɗi adadin ayoyinta ba wannan sura suratu saffi haka ta zo a cikin littafai na hadisi da littafai na tafsiri wannan suna din ya zo a hadisin abdullahi ibn sallam yake cewa mun zauna muna ta tattaunawa muna muraja'a a cikinmu sai muka ce waye zai je tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam wani aiki ne yafi soyuwa a wajen Allah a gaya mana aikin da Allah ya fi so sai kowa ya shiru ba wanda ya tashi kowa yana jin kwarjinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya tashi ya je ana cikin wannan halin kawai sai manzon Allah ya turo musu mutum guda daya ya zo ya same su ya hada su guri guda sai ya ce ku zauna ku zauna sai ya karanta musu wannan sura suratu saffi ya karanta musu ita duka suratu saffi tana cikin jerin surori na madina ayoyin da kuma goma sha hudu ne babu wani sabani akan wannan ayoyi din abinda take koyar mana shine taimakon addini taimakon addini shi yasa jiya da na fara muka fara fassara ayoyi guda hudu nace muku wallahi wallahi sai an yi aikin nan insha Allah bayan sallah dole mu zabe mata masu da'awa su fara fita dole fa dolen ku Allah ya bada iko don karatun jiya dirane dirane kawai karatun jiya to mun karanta wayannan ayin guda hudun ba bukatan a ce sai mun sake maimaita su za mu ci gaba da inda muka tsaya shine fadin Allah madaukin sarki wa iz qala musa li qaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين الله سبحانه وتعالى يكي وإذ قال موسى لقومه وإذ قال موسى لقومه ku ƙara samana ya ƙaumi ko akwai ya ƙaumi ko wa iskala musa liƙaumihi a cikin ƙur'ani suna da yawa amma wanda suka zo da mai ya ƙaumi alaramma guda nawa ne malam ibn abi shaiba muna musaffa na kaya maka wa'annan sirrin muna musaffa cire abin kunnanka muna musaffa na gaya maka sirrin nan wa ithqala musa liqaumihi ya qaumi nace maka guda nawa ne a qur'ani wa ithqala musa liqaumihi suna da yawa amma mai ya ƙaumi ina ga wannan guda nawa ne nawa kai kace biyu hudu kai fa alarma
ina ga wannan ce kawai alarma ce yana ga wannan ce kawai to wannan yana da fa'ida ga masana qur'ani yana da fa'ida sosai ga masana qur'ani su san inda ya kaumi ya kaumi ya kaumi suke barin baka guda ɗaya alarma ya ahalar kitabi ƙarja a kum ehe a ba ita nake nema ba ya ahalar kitabi kan ja kum rasuluna ala fataratin min ar-rusuli an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir faqad ja'akum bashirun wa nadhirun wallahu ah sai gabanta Allah ce wa iz qala musa liqaumihi ya qaumi wa iz qala musa liqaumihi ya qaumi iskunu ni'matallahi alaykum ij'al fikum anbiya'a waja'alakum mulukan wa atakum ma lam yu'ti ahadun minal alamin guda uku ne yanzu na kawo maka ɗaya ta farko alaramma a wannan ta tsakiya ce ina ta farko take Abu Shabu tashi.
ya qaumi inna allaha ya'murukum an tasbahu bakara wai yace wa itqala musa li qaumi ya qaumi inna allaha anta ya murku anta zuwa qara babu ya qaumi a cikin ta eh
babu ya qaumi a cikin ta yanzu dai na kawo muku ta tsakiya guda uku ne wannan ita ce ta tsakiya ta ƙarshe kuma ita ce ta gaban mu ah, wa itqala musa li qaumi ya qaumi lima tu'duna ni ita ce ta ƙarshe hmm.
babu ya qaumi a cikin ta ita ma ba ya ƙaumi ba ya ƙaumi akwai gurin da su turbakar akwai wa'is wa'is wa'is wa'is wa'is wa'is to in ka zo wannan wa'is wa'is din in ka dauki mai musa to ita ce mai ya ƙaumi a ina ne take wani shafi wani guri
yace na kuma na rubuta to wa'in na jera kun to ne mun min da ita ɗaya na yadda wannan ne shafin bal qala musa kuntum na'am na'am
yawa to akwai ya ƙaumi a cikinta وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم إن بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم سأكتمي وإذ قلتم يا موسى وقلتم يا موسى
لن نؤمن لك حتى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة نعم توانا سوني قداء أكو duk inda kaga wa iz qala ya musa me ya kaumi guda uku nan ne da na fada bakara daya ma'ida daya na'am sai da saffi daya saffi daya da na ce muku hudu ne ko to ban sani ba ko ina tunanin akwai guda daya amma dai wa'annan ukun in ma akwai bai wuce wannan guda dayan da nake tunawa ba cikin suratul eh, shikenan muje wai qala musa li qaumihi ya qaumi ka tuna mana ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi Musa ya gaya wa mutanensa ya ce ya ku mutane na banu Isra'ila kenan kun san mutane masu taurin kai ya ku mutane na lima tu'udhuna ni me yasa kuke cutar da ni domin annabi Musa an cutar da shi yana daga cikin annabawan da ba wanda aka cutar da su irin shi kai wasu ma suna cewa shine annabin da aka fi cutarwa iya na ƙarshe wannan annabi ma haka ya faɗa ya nuna babu annabin da ya sha cuta da walakanci da rashin mutunci na jama'arsa irin annabi Musa kada Musa yake cewa me yasa kuke cutar da ni faqad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum kuma kun san ni manzon Allah ne a gare ku kuga annabi da kansa yace an cutar da shi lalle an cutar da shi shi yasa a- a wannan aya ta gabanmu da muka karanta ta suratul maida wa iz qala musa liqaumihi ya qaumi kuma galibin waɗanda suka zo da ya qaumi ya qaumi ya qaumi zaka samu gudun da ake cutar da annabi musa ne yanzu aya ta cikin suratul maida wa iz qala musa liqaumihi ya qaumi اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض- ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ألبابكم فتنقلبوا خاسرين يا قوم إن في قالوا, قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم بابا فإذا دخلتم فإنكم غالبون قال الله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا كجب عند سكي تشوتان دشي ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قائد قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بي- بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيكم في الأرض يتيهون في الأرض ولا fala ta asa alal qaumil fasikin duk irin wannan cutar da shi da suka yi ya kai annabi Musa je ka ka- ka ce mu ba za mu je da kai ba ba za mu yi yakin ba ba za mu yi kaza ba kuma na kusa da shi can kuma je ka tambayi rab ubangijinka ya gaya maka wace irin saniya za a yanka mu ba ya je ya tambayo Allah su dawo su ce ba mu gane ta ba ya kalanta je ya tambayo Allah ya dawo wai ni kan fara ce baka ce budurwa ce tsohuwa ce ya koma ya tambayo Allah ya sha wahala shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya raba ganima lokacin da ya ragaba ganima a wajen jama'a da yawa ya dauka ya ba wancan ya dauka ya ba wancan wani mutum kawai ya zo annabi fa wani mutum kawai zo samu annabi ya ce kai ya- a gaban sahabbai kai afwan a gaban su abdullahi dan mas'ud kawai ya fara kunkuni yake cewa wallahi annabi ba shi da adalci wannan rabon da annabi yake ba Allah yake nufi a ciki ba don Allah a gaban ki ayi gulman annabi ya zaki abdullahi dan inda sai na umar ne zai doke shi amma abdullahi dan masud sai tashi ya je ce ya manzon Allah ga wan- wani fa yadda yake fada la'alla cikin munafukai kenan annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa yarhamullahu musa Allah kai wa musa rahama laqad udhiya hakika an cutar da annabi musa a- bi akthara min hada fiye da yadda aka min dinnan kwaya daya fa sabara sai yayi hakuri ni ma zan yi hakuri haka ake cutar da annabawa haka ake cutar da malamai bagada annaba wanda suke kujeran annabta masu yin aikin annabawa to su haka annabi Musa lima tu'uzuna ni inna misa kuke cutar da ni to annabi Musa ya cutu cutuwa mai yawa to wallahi duk wanda kuma zai cutar da annabi to nan gurin kukula cutar da annabi yana da matakai cutar da annabi ta hanyar ita ce babba ma cutar da annabi ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da abu a ce ga sunna ta annabi haka sunna ta karantar wannan ita ce sunnar annabi ka kibi to kana cikin bala'i a rayuwa ta duniya wallahi ba wanda zai zauna lafiya yana cutar da annabi yana kin bin sunnar annabi kin bin sunnar annabi cutar da annabi ne cutar da annabi kuma ubangiji ba zai barka ba sai ya saka wa annabi babban cutarwa shine walakanta sunnar annabi watakil sunnar kai baka yi ba kuma ka zo kana izgilanci da ita ka ga mace mai niƙabi ka ce kuliya a leda ba baka bi sunnar ba kuma kana fada da sunnar na farko rashin bin sunnar ubangiji zai zai jarabce ka saboda ka saba manzon Allah domin Allah ce waye wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla in dai ka ibin sunnar annabi ka kama gabanka ubangiji zai saka ci gaba da tafiya a inda ka kama gabanka Allah ba zai waiwato da kai ba ka halaka tun daga duniya sunna babban abu ne ka yi kokari ka zama ahlus sunna me ake nufi da ahlus sunna ahlus sunna babu ruwanka da wai kai dan izala ne kai dan dariƙa ne kai dan waye a'a ba suna bane ahlus sunna riko da sunnar ne ko me sunan kungiyar da kake mu sunnar muke so ka rike ba suna ba a kai sunanka kai dan dariƙa ne to a dariƙanka ka tsaya ka bi annabi shikenan ka rike sunna ta annabi duk abin da ya saba wa annabi babu ruwanka da sunan dariƙanka ajiye ta ka ce kai ni na annabi nake nema in kana izala babu ruwanmu da sunan kalmar ka na izala a'a kai sunanka wa kake bi dalawa muke bi wa aka ce mu bi kawai kai annabi ya tabbata abinda yan izalan nan suke na annabi ne eh na annabi ne shikenan nima dan izala ne ha yan dariƙan nan abinda suke irin na annabi ne ingantacce an karanta an tabbatar malamai su ce eh haka annabi yake shikenan ni dan dariƙa ne ba suna bane aiki ne ka dauki aikin ka yi ka bi annabi wallahi duk abinda kake duk kusancin da wasu da kake da su wallahi in dai baka bin na annabi kai asara wa za ka bi in ba annabi ba duk ƙur'ani annabi aka ce mu bi wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabil mu'minina nuwallihi ma tawalla wallahi kana kaucewa ubangiji zai watsar da kai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wallahu la yahdil qawmal fasiqin Allah baya shirye da mutane fasikai وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم قوم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم تو نان غورن كوغا الله lokacin da suka kauce wa sunnar annabi a zagallahu qulubahum ubangiji sai ya wance kalar da su daga kusa da annabi in dai ka zo za ka yi fada da abin da annabi ya zo da shi to bangiji kuma zai nesantar da zuciyarka za ka zama mai matacciyar zuciya za ka zama lalatacce marar fasali marar albarka saboda ka bin annabi shi sa Allah ya ce falan ma zagu a zagallahu ai kana jin zagu ma ka san da matsala suna zagayawa in ji wani naje yana fassarawa Allah ya zagayar da zuciyarsu suna kaucewa suka gibi ubangiji ya kautar da su daga bin sunnar su ne suka zama lalatattun zuciya ko me ka kawo shi sa wani in wani zaka ganshi abin da ya tsada a duniya shine a jikanci masa sunnar annabi to ya kyamaci sunnar annabi ne ubangiji ya bar shi da kyamarsa ta ci gaba da zama zuciyarsa ya lalace ya zama banza marar amfani makin annabi kan ya lalace kuma soyayya da annabi da baki ne ko da aiki in shi in tunda aka haife ka bakinka cewa ya nima soyin annabi ne amma baka aiki irin na annabi ƙarya kake in baka taba furta cewa kana son annabi ba amma kuma duk ayyukanka na annabi ne shine son annabin alarama magana nan da na faɗa akwai aya akwai aya cewa ba wai da baki ake faɗan son annabi ba aiki ne Allah ya ce in dai kun yi aikin irin da annabi ya faɗa to shi ne fa kuna son annabi amma in kun ce kuna son annabi babu aiki ƙarya kuke kamar yadda muka san wasu makaryata ne za a fito ana taro a haɗu maza da mata wai ranar annabi kuma ana cakuɗuwa maza da mata Allah ya isan annabi da sunan annabi ku zo kuna haɗuwa maza da mata wai kuna son annabi wannan Allah sai tsine mutum ya zo ba shi da albarka son annabi ana yin sa ne ta hanyar da Allah ya faɗa alaramma wace aya ce Allah subhanahu wataala yake cewa yin aiki irin na annabi shine son annabi na baka last speaker wa in tudi'u tahtadu ba ita bace ba ita bace inda Allah ya ce yin aikin annabi shine son annabi kuma shine son Allah ba ruwan قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني shike dan kawai Allah ce wai in kuntum tuhibbuna Allah inji annabi Allah ya ce ya kai annabi gaya musu kul gaya musu in kuntum tuhibbuna Allah in dai kuna son Allah fattabi'uni to ku bi irin aiki na ba ma son annabin ba son Allah ma gaba daya fattabi'uni ku bi irin abin da nazo da shi ku yi shine kuna son Allah kuna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kuna son su in kuka yi haka kuma yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum Allah zai so ku inda kuka bi aikin da annabi ya ce ayi wai fil lakum dhunubakum ku ga bin sunnar annabi ma abu ne na kaf na kankar zunubi Allah ubangiji ka sa da mu da bin sunnar annabi sai sai me nan muna kankame da ita ko sunna ko kafar ko sunna ko kafar a ba ku san wannan karatun ba ko sunna ko kafar katako me ake nufi da ita kai ma faɗa kake ya sun kuyar da kai baka san me ake nufi da ita ba ko sunna ko kafar katako ai asalin na annabi ba da kanka a tsari shi ne bin annabi Allah ya yi wa abokina dr abdullah gadon kaya albarka Allah ya kara masa albarka a madina mun je mun yi muraja'a da shi kai Allah Allah malamin mu Allah ka saka musu da alkhairi saboda malam Jafar yayi mana tarbiya shi malam Abdullah gadan kaya associate professor kullun damuwarsa kullun damuwarsa shine mu gama madinan nan shi kan ya dawo sai nazo ina tsokanansa wani kirari na masa wannan bai shafe ku ba na ce ba da kanka a kwaɗe tun daga nan a kwaɗe ga sunna na indidan sunna ne ba da kai a kwaɗe sai na kira wani abu kuma na ce ka ba da kanka a kwaɗe ya ce abokina kan nan ba na so a kwaɗe shi sai mun je najeriya ma'ana damuwansa yanzu yadda ya sha wahalan karatu na a ce bai zo najeriya ya bayar ba shi sa ko gan shi kullum wujiga wujiga kuma kullun sunna to sunna yan uwa babbar abaci shi yasa falan ma zagu azaga Allahu qulubahum shi yasa Allah ya ce wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin ka takura wa annabi ka kibin annabi kuma ka kibin hanya wacce ba ta mu'mine ba shine malamai in kai haka nuwallahi ma tawalla hanyar da ka daukan za a barka ka je amma fa wa nuslihi jahannama rashin bin sunna za ta sa a jefa ka jahannama wa sa'ad wa sa'ad masira wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin aw mufasiqin Allah baya shirye da mutane fasikai wa qala Musa li qaumihi katina ya koma zan Allah lokacin da annabi Musa Isa yake ga yawa mutanansa ya bani Isra'ila ya ku banu Isra'ila inni rasulullahi ilaykum ni fa manzo ne a gare ku inni rasulullahi ilaykum ni manzo ne a gare ku musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati sannan ni nazo ina gaskata littafin da ya zo kafin ni na attaura haka dukkan annabawa in sun zo suna gaskata littafin bayan su ne shi yasa Allah yake cewa qaffaina ala atarihim bi isa ibn maryam musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurati wa atainahu al-injila an bashi injila tana gaskata abun bayani fihi hudan wa nur musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurati wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin to duk annabawa suna gaskata littafin su na bayani sannan wa mubashiran annabi isa ce ni nazo ina albishir ne bi rasulin da wani manzo ya ati yana nan zuwa min ba'adi a bayana ismuhu ahmadu sunansa ahmadu haka yazo a cikin linjila annabi yayi albishir da zuwan annabi sunan annabi annabi kuma sunansa ahmad wannan ɗaya ne daga cikin sunaken annabi sallallahu alaihi wasallam duk annabawan Allah kuma kowa ya yi albishir da zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne cikamakin annabawa yana zuwa shi ne zai zo annabin ƙarshen zamani wasu annabawa ma suna fatan ina ma za su gan shi shi sa Allah ke cewa ya tsakata Allah mitaƙon nabiyina duk annabawan Allah sai da aka ɗau alƙawari da su lama atitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum idan wani manzo yazo bayan ku musaddiqun lima la tu'minunna bihi wa la tansurunna za ku taimake shi za ku karfafe shi to annabi sallallahu alaihi wasallam anan an nuna mana sunansa ahmad to da ka in zaka rada suna saboda kaunar annabi in kana da muhammad ka ce kana so ka ƙara sunan annabi kuma sai ka sa ahmad ma ce ta za ku samu hausawa hausawa da fulani musamman kuma a wajen abin nan suna hausawa su suke da wannan shine saboda neman albarkar sunan annabi za ga mutum zai iya saka muhammadu guda goma a gida yanzu ni na san mahaifina ya jera muhammadu guda hudu muhammadu hudu ya jera babban yayanmu muhammadu al'awwal dama haka ita al'awwalu asani haka za mu yi ta yi babban yana muhammadu al'awwal mabiyinsa muhammadu thani injiniya mabiyinsa muhammadu thalith balafi'e mabiyinsa akwai abin nan a tsakaninsu muhammadu rabi'u shine dr rabi'u haka babanmu yau nan guda hudu ne to ni ban san me yasa shi ya banni da umaru ba gani da fani ne fa khamisu fa to ya riga ya rada amma ku sani da yanzu ni muhammadul khamisu ne ban ce na canja ba na ƙara to da albarkar annabi sallallahu alaihi wasallam to shi yasa idan kika tashi kema in kin tashi kema annabi sallallahu alaihi wasallam yana da suna da yawa ya zo a cikin hadisin abu musa al-ash'ari abu musa al-ash'ari da kuma hadisin jubair ibn mutaim annabi yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila khamsatu asma'i li khamsatu asma'i ina da suna guda biyar wayannan sunan sune popular names annabi sallallahu alaihi wasallam ana muhammadun sallallahu alaihi wasallam shine babban suna din wa ahmadu ni ne ahmadu wa ana al-mahi sama sunana ma almahi alladhi yamhu Allahu bi al-kufra wanda da sunan nan yake Allah yake kankar yake soke kafirci a bayan kasa wa ana al-hashiru sunana al-hashiru wanda duk mutane za su tashi a gabana wa ana al-aqibu annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan suna a wani hadisi annabi yake cewa ana muhammadu wa ahmadu wal maqaf wal maqaffi wal hashir wa nabiyyu tauba wa nabiyyu rahma sifofinsa sai haka zaki iya sa danki sunan su muhammad in wani yazo ki sa masa ahmad har mahmudu ma wani yazo ki sa masa mahmud zaki saka masa mustafa zaki saka masa mujtaba duk wannan sunake ne na annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa gidan fulani kuma za ku yi ta samun irin wannan mustafa da mujtaba duk sai ga an hada mustafa mujtaba al-amin al-mahi falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin annabi Musa da yazo musu da da wa'azi mai kyau sai suka ce wannan sihirun mubin wannan sihiri ne mabayyani fa'idori a ƙarƙashin wannan ayoyi guda biyu na farko falon ma zagu a zagar Allah ƙuluba mun yi magana a kanta yana nuna saɓan Allah yana nesantar da kai daga Allah kamar yadda ƙimbin annabi yana nesantar da kai daga Allah subhanahu wa ta'ala sannan yana nuna zuciyarka za ta lalace in kana yawan bin zuciya in kana binta zuciya ba a so a bita zuciya ana so tabbi Allah ne zuciyarka duk abin da ta kawo ka tuba yayi daidai da Qur'ani ko da sunna in zuciyarka ta kawo abu Qur'ani baya son suka watsar sunna ba ta son suka watsar Allah subhanahu wa ta'ala sai ke cewa man adlamu ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون الله سبحانه وتعالى yake cewa wa man azlamu a cikin mutane wane ne babban azzalimi fiye da mimman iftara ala Allah al-kadiba wanda zai kirkiri ƙarya Allah bai faɗa ba yace ya faɗa yace Allah ne yayi Allah ƙarya wa yafi haka shi yasa karka yadda ayi maka tambaya baka sani ba ka ba da amsa saboda amsan da wanda ya tambaye ka ka ba da amsan nan ai akan shari'a ne wasu kuma suna da shishigi ba san abu kaji sun yi ta magana akai to wannan ƙarya ne zuwa ga Allah ba wanda ya fi zama mazzalimi na ƙarshe wanda zai wa Allah ƙarya wa huwa yud'a ila islam alhali ana kiransa zuwa ga musulunci ana nuna masa hanyar musulunci ay la ahada ashaddu zulman mimman ikhtalaqa ala allahi alkadhiba wal halu annahu yud'a ila ad-dukhul fi din islam ana nuna maka musulunci ka zo kai karatu ka zama masani amma kana nuna kai ma masani ne zaka mutum fa jahili ne futuk baya zuwa makaranta amma ke da kike zuwa makaranta da ke zai yi musu in ba a yi sa'a ba zai dauki ƙarya ya ce haka aka ce kaza Allah subhanahu wataala yake cewa wallahu la yahdil qawmal zalimin Allah baya shiryar da mutane azzalumai yuriduna abinda yasa suke irin wannan aikin su kafirai kenan ko dai kafirai ne masu kirkiran ƙarya ga Allah yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim so suke su tunkude su dusar da hasken Allah an yubtilil haqqa suna so su su toshe gaskiya su dunkufar da gaskiya alladhi jaa bihi muhammadu sallallahu alaihi wanda annabi yazo da ita bi afwahihim da bakunan su ai bima yatafawwahuna bihi min akadibin na abinda suke na karerai kamar yanzu da abinda yake faruwa a social media ai ta kirkiro karerai ana fadawa musulunci dan mutane su kyamaci musulunci wanda ba sa karanta musulunci kuma haka wallahu mutimmu nurihi duk abin da suke din nan Allah subhanahu wataala shi zai cika haskensa haka wa Allah ya fara wa ya aballahu illa yutimma nurahu a wani waje suratul tauba wallahu mutimmu nurihi Allah subhanahu wataala zai cika haskensa walau karihal kafirun koda kafirai ba sa so haka ubangiji zai cika haskensa hasken Allah kullun cika zai ko kafirai suna yaki suna toshe musulmai suna bata sunan musulunci musulunci kuma ƙara karbuwa zai in kun kula yanzu a tura turai amerika ingila faransa da sauransu kullum bata sunan musulunci ake su kuma kafiran da turawan kullum cewa suke mu musulunci nan da ake aibanta shi bari mu karanta shi mana sai su dauka su karanta sai su ga abin da aka faɗa ƙarya ne sai kaga sun shiga musulunci in dai sun karanta musulunci sai sun ga abu mai daɗi walau kare har kafirun ko da kafirai ba sa so na'am هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره Allah المشركون subhanahu wataala ke cewa huwa alladhi arsala rasulahu bil huda shi dai Allah nan shi ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil ilmi nafi' da ilimi mai amfani al mustamili ala al imani sahih wanda zai baka imani ingantacce wallahi duk mai son imani ingantacce ya je ya bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kar ya rike kowa ya rike karantarwar annabi karantarwar annabi kuma suna cikin hadisansa shi yasa yanzu idan kana tambaya na ya za a yi na zama ɗalibin ilimi na ƙwarai yadda ba muke da ɗawainiya da yawa daga gida mu samu wayewa ta sunna kun san ana samun wayewar sunna a gida ko to zan ce maka na farko nemi tafsirin wani malami wanda aka yi izo 60 ka sa tsarin da zaka zauna kake bi yanzu da kuke rubutun nan wallahi daga wannan ramadan din zuwa wani ramadan za ka iya raba wasu izuzzuka kuma za ka same su za ka iya samu ka samu tafsiri mai sauƙi ka bi shi in duk kwana ɗaya za ka ji kaset ɗaya duk kwana ɗaya za ka ji kaset ɗaya in kaset ɗari uku ne a shekara kenan ka gama ji duka ba na jin kuma kaset sun kai ɗari uku ba malamin da ya kaset tafsirin zakarai su kai kaset ɗari uku har malam jafar da ya faɗaɗa ba za su kai kaset ɗari uku ba sai dai su farfesa sani rijiyar lemo shi na san kafin ya gama sai kasar ɗinsa sun kai kasar dubu uku a irin tafsirin san sai aka kai kasar dubu uku amma irin su ma jafa za ka samu kaɗan ne to in ban da wannan fa sai in ce baka ka nemi kasar ɗin dr ahmad allah ya ji kansa ka nemi buka- bukarinsa kasar kasar kana bi ka ji wannan kasar ka gama ka ji wallahi za ka ji ka zama kai ka ɗauka cikin sahabbai yanzu kake tare za ka ga kamar ga annabi nan a gabanka inda za ka ji wannan tafsirin sannan ka zo kana jin hadisan bukhari yadda annabi yake sallallahu alaihi wasallam to ina ba ku shawari ka nemi wasu hadisai na annabi masu yawa ka saka wa kanka tsari ka je kake bi a gida za ka zama babban almajiri za ka zama mai nitsuwa za ka ji ka kusa da annabi sosai da sosai sallallahu alaihi wasallam domin annabi arsalahu rasulahu huwa alladhi ashine Allah arsalahu arsala rasulahu ya aiko annabinsa bil huda akwai shiriya wallahi zaka ji hadisin annabi zaka samu shiriya wa dinil haq ya zo kuma da addini na gaskiya shine al- shine al-islam addinin musulunci wanda akwai ayyuka kyawawa a cikin sa wanda za su amfane ka a duniya za su amfane ka a lahira wannan an kawo annabi ne liyuzhirahu ala dini kullihi domin zuwan annabi da zuwan musulunci zai hau kowane addini ya murkushe shi walau karihal mushrikun ko da mushrikai kafirai ba sa so musulunci sai ya ɗaukaka a bayan ƙasa shi sa a suratul fatihi Allah ya gaya mana wata aya makamanciyar wannan huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida Muhammadu Rasulullah kenan Aisha Allah ya kara mata da kun san malama ce kun san malama ce da aka da ta ga wannan ayan huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-din kullihi walau karihal mushrikun Allah shine Allah shine wanda ya aiko manzansa da gaskiya da ilimi mai amfani da kuma addini mai gaskiya wanda addinin da zuwan annabin zai hau kan sauran addunnuka duka ya ruguza su koda mushrikai ba sa so sai ta ce ah na ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kuma ya ce la ya zahabun lailu wannan haru ba daren da za a same shi ko rana hatta tu'badal latu wal uzza kullun sai an bautawa lata da uzza qultu da naji wannan hadisin sai nace ya rasulullah ya kai manzon Allah in kuntu la adunnu hina anzala Allah ni tsammani na lokacin da Allah ya saukar huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wannan ayan anna zalika tamman cewa wannan 100 bisa 100 ba wani bautan wani da za a yi an wuce kada sai annabi kace innahu saykunu min zalika masha Allah ai dole a samu kuma yar shirka dan abin da ya sauka ma'ana wannan ayin tana nuna cewa idan kafirci da musulunci kashi uku ne to musulunci sai ya ja kashi biyu dan sauran bashi da yawa wanda ake kafircewa Allah ne musulunci sai ya hau kansu ko kuma ana nufin musulunci har gunda baka taba tsammani zai shiga ma sai kaji ka same shi ya shiga kamar yadda yake yanzu yanzu musulunci ya shiga cikin turawa makiya Allah na ƙarshe sai ka samu matarsa musulma ce kuma ta ce wallahi musulunci za ta yi kuma haka suke ta karba akwai mutumin da ya fi kowa kyamar musulunci a cikin turai a rana tsaka matarsa kawai ta zo ta ce tana so za ta musulunta to gashi yana son matar ya yi shiru ya rasa yadda zai ya ce ba da mu kici ki musulunci ki nema ne yanawa to da tashi zuwa karɓar musulunci sai ta yi rashin sa'a sai ta yi rashin sa'a ba mun karanta muku wancan ayar ba a baya eh mun karanta muku wancan ayar baya wala tunsiku bi isamil kawafir ku musulmai ba za ku zauna da kafira ba sannan su kuma mata musulmai lahunna hillun lahum wala hum yahilluna lahunna ta tambayi wani malami ta ce kawai kuma mutumin nan shi yake kula mata da kaza yake kula da kaza yake kula da kaza yake kula da kaza yake kula da kaza yake kula mata da kaza ayan nan haka take lalle haka take amma musulunci kullum yana duba maslaha in ka zo ba da amsan tambaya ana duba zunubi dan dama dama akan babba sai matar ta zo ta samu wani ta ce masa wani babban imam a masallaci ta ce ina so musulunta amma mijina ya ce ba zan musulunta ba a ya ce ya ce shi ba zai musulunta ba ya za a yi sai ce ke za ki musulunta amma daga kin musulunta fa kun raba gari da mijinki ta ce what baturiya ne what mijin nawa mai kula da 'ya'yana mai kula da iyalina mai kula da iyalaina mai kula da kaza mai kula da kaza ta ce no no no no no kana nufin in ba zan in dai zan zauna karkashin mijin nan musuluncin an fasa ya ce dole sai an yi haka ya ce shi kenan kawai ta tafi sai ta juya ta fara tafiya sai babban liman masallaci sai ya ganta ya garanta a bace kusan turai ba ruwansu masallaci kirista za ta shigo ta yi tambayoyinta da anan gurin wata manta kuma tambaya ga ta musulunta ranta a bace za ta fita sai kawai sai wancan liman ya ga alamu akwai bacin rai ce zo zo zo zo what's your problems ta ce is this true that if i revert to islam that i must separate it with my husband tana faɗa wannan liman ɗin sai ya gano mai ake nufi ya ce who says so who told you this no come shi ne sai ta dawo wa ya gaya miki you, you, you mean that you not eh ta ce yes no no no come come ta dawo ya karanta mata ga yadda ake ga yadda ake yanzu mijin nakin nan dole haka ya ce to abinda za a yi ki je ki mana aiki a gargashin mijin shi wancan bai duba babbar maslaha ba mafi karanci mafi karanci in ta koma gargashin mijin nan sunan mai mai take yi sabon Allah ko idan mijin nan ya kusance ta ya sunan abin da suke yi ku ban amsa eh ku ban amsa zina ko ba haka bane to shikenan da kafiri da mazinaci wanne fi dama dama shi ya fi dama dama ba kafiri zai shiga aljanna har kiyama ta tashi ba zai shiga aljanna amma mazinaci zai iya tuba sannan a matsayinta ma ita a matsayinta a matsayinta bar ma wancan misalin da na yi da a ce kafircinka da a ce saban Allahnka na kafirci ne da kuma da a ce saban Allahnka na zina ne nan ma ba ta da tabbacin cewa zinan ne ita tun ayyar zuwa da bata ma san wannan ba wanne ya fi dama dama shi ne gara a batta da wancan laifin da ita kan in ka batta ma ita ba za ta ce zina bane ita a wajenta halal ɗinta ne ku ne yanzu ko gane wannan karatun ni yanzu abin da na fi damuwa ni musulunci na shi ka bashi da kafircinsa to wannan matan sai ta karbi musulunci ta ce "Mhm, yanzu na ji bayani in karba ya ci gaba da katsiyarsa ni ma in ci gaba da nawa ta koma yadda aka ba mu labari ba a samu shekara ɗaya lafiyayya ba yawa sannan sai ta- yanzu sannan idan in ta karbi musuluncin aka raba su da mijin ‘ya'yanta fa ‘ya'yanta ya za su yi ba za su kafirce ba ka san inda za su shiga to sai aka bar auren haka ita da musuluncinta ‘ya'yanta sun kisu musulunta mijin ya ƙi musulunta ‘yan uwanta da mijin yake taimakon su tun da yana da kuɗi kuma tana tunanin yanzu an raba ta da miji wannan taimakon da ake wa zai mata ko masallaci za ku yi mata ne shikenan mata ta karbi musulunci tana ta bin yaya a hankali tana bin miji miji ya ki karba ba a shekara guda ba Allah ya yi wa miji rasuwa yana kan kafircinsa ba a shekara guda ba duk ƴaƴanta da ƴan uwanta sai da suka musulunta dan Allah ba samu riba ba babbar riba ku ga dai wannan misali da na kawo muku cikin gidan babban mutumi ne da ba a tsammanin musulunci matarsa ta musulunta ya ki karɓar musulunci yanzu ya tafi ƴaƴan gaba ɗaya sun musulunta da da an hana ta fa an ce in kun yi auren ko da- in an in kin musulunta an rabu dole ake duba kwakwalwa Allah ya ce abu kaza ba haka ba to da wancan din da wannan wanne yafi dama dama sai a duba wanda yafi dama dama a kyale ta akai ubangiji kuma yanzu mai da ita mai da'awa walau kare hal mushrikun ko da mushrikai sun ki Allah haka yake daga addininsa na'am ya sufan kafirai ya ayyuhal ladina amanu na'am يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب Allah subhanahu وبشر wataala المؤمنين Allah subhanahu wataala ke cewa ya ayyuhal ladina amanu yanzu wannan mu'mine ake yi wa wa'azi tunda ba mun ce muku wannan surar babba abin da ke kora shine fita jihadi fi sabilillahi ba wajen karantarwa wajen wa'azantarwa to Allah sai ke cewa ya ayyuhal ladina amanu ya kunna kuka imani hal adullukum ala tijaratin bazan nuna muku wata- wani kasuwanci ba ina 'yan kasuwa ina masu kawo manya-manyan kujeru da manya-manyan wardrobe-wardrobe da manya-manyan kwanuka da aikawa kasar waje a kawo hal adullukum ala tijaratin ba za a nuna muku wata babbar kasuwa ba tunjikum min azabin alim wanda za ta kutar da ku daga azaba mai radadi duniya da lahira yanzu ga babban kasuwanci babban kasuwanci to gashi nan gashi na daya tu'minuna billahi wa rasulihi kai imani da Allah da manzo shine wanda muka yi ta fada a baya bin Allah da bin manzo wa tujahiduna fi sabilillah ku yi jihadi fi sabilillah ku fita kauyuka aje a karantar da tsofin mu da basu iya Fatiha ba basu iya karatu ba mu daina rigingimu da sukan juna a cikin gari mu daina hawa min barurruka mu zagi wannan wannan ya zagi wannan malamin wannan ya zagi malamin alhalin ga ƴan uwanmu a kauye ko iya Fatiha basu yi ba mu daina ɗebo wa almajiranmu manya-manyan matsalolin da ba su iso su ba mu ɗauko ƙananan da su aka fi damuwa su iya na gaya muku a nan ajin fa a nan ajin ajin masallacin nan mata sama da ɗari da wani abu suke karatu ko ‘yan ajin sun sani akwai yatuma Allah ya ƙara mata lafiya ya ƙara mata imani mun yi maganan shafa'i wutiri da waye-waye ta ce daga ƙarshe ta ce wai ita kam wannan wutirin meye ita to don Allah a aji za ka samu irin wannan tambayan har ka zo min bari kana iya zagin mutane ina kake da wannan aikin tara su lokaci ka zo kana ba su karatu ka ɗauko musu karatun tun daga ƙasa yasa karatun mu kun gani daga ƙawa'idin nan ƙasa mu zo mu ga wai kin yi sallan practically kin iya mu shine damuwar mu ba ki ta hadda ba abu kaza ya ake ga yadda ake taimama ya ake ga yadda ake ni wannan shine babban damuwa ta ajin yasa duk haddan da ka zo da shi aje kayanka ka zo mu yi aikin practically kana yi gyatuma tana kallo wacce tsohuwa tana gani wacce tsohuwa tana gani ta kai shekara 70 yanzu tana so ka bata guzurin za ta mutu shiga aljanna ne ka zo kana koya mata wasu abubuwa na zage-zage to ku yi jihadi fi sabilillah a fita a koyar da 'yan uwanmu a ƙauye bi amwalikum kudaden da ake tarawa na sai da kujeru da wardrobe a fito da su bi amwalikum hajiya wa anfusikum kuma a fita da kai ki bada kudin kuma a fita da ke ƙauyen asusun ƙauyen nan bayan mun gama na marayu dole mu yi launcin asusun fita dole mu yi launcin muna harin kudi da kare gaza dubu ɗari biyar dole mu fara kuma a nan za a fara shi zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamuna wallahi in dai kun san kun san meye Allah yake ya tana da ba su irin aikin nan wallahi shine mafi alkhairi a gare ku ke za ga malamai ba sa hutu ko likita yazo yana takurawa malan ka huta malan ka zauna ba sa yadda yau sallan asuba nazo ina maganar mala da da koro Allah ya kara masa lafiya jiya muna tabja da shi tafsiri hudu mala da tafsiri hudu nace mala yayi yawa ba nace ya za a yi al'umma tana bukatar aje a karantar da ita saboda ba maganan ma al'umman malam yake duba ba ya salla dan cikin a ba zai ba zai hanu ba to in ka san dadin aikin nan ka san ladan da ke ciki ka san abin da Allah ya tanada maka wallahi aljanna ce a gaban ka ajiye Allah annabi fa cewa la yahdiyanna Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am Allah ya shiryar da mutum ɗaya sanadiyan ka mutum ɗaya bai iya karatu ba a ce sanadiyan ka ya iya karatun sallah duk sanda yayi sallah mai kyau sai an baka ladan sallan sa don Allah wa zai yi wasa da irin aikin nan wa zai bar dukiyansa ba za ta shigo irin aikin nan ba to shi yasa Allah yake cewa in kai shiga wannan aikin yaghfir lakum dhunubakum Allah zai gafarta muku zunubanku kenan fa malamai kullun suna cikin gafarin zunubai kullun malamai Allah yana suna kuskure Allah yana kankare musu kuskuren su saboda suna wannan aikin wa yadkhulukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar zai shigar da ku aljanna wanda koramu suke gudana a gargashin ta sannan wa masakina tayyibatan akwai kuma wuraren zama masu kyau fi jannati adin a cikin aljanna madawwamiya kaga su aljannar masu aikin Allah masu jihadi sai aka ce wa masakin tayyibatan kikkiawiya zalika alfawzul azim wannan shine babbar rabo mai girma sai Allah ce ukhra tuhibbunaha kai akwai wani babban rabo shi ma kuma duk mai irin aikin nan yana son sa nasrun min Allah kana wa'azin Allah ya kawo maka nasara ana ta karba ana ta karba wa fathun qarib da kuma budi da zai zo na cin nasara duk wahalar da kake sha ya kai malam da duk walakanta ka da ake yi karka damu akwai fathun qarib akwai ranan da makiyinka ne zai zama masoyinka shine wa ukhra tuhibbunaha ai wa lakum fil jihadi khasalatun ukhra mahbubatun ilaykum akwai wani abu kuma da a jihadi zai za ku same shi wanda kuna son sa tadfaruna biha dunya biha fi dunya za ku samu riba a duniya wa yuhsulu nasrun min Allah ala adaikum shine Allah ba ku nasara daga Allah ku ci nasara kan abin abokanan gaba ku samu ganima wa husulu fatin to anan duniyar kuma wallahi ban ga malamin da ya tsaya yake yin aiki tsakaninsa da Allah da son Allah wallahi ya zama yana tabe ba ni ban gan shi ba in ka ga malami yana tabe to akwai wani abu kuma amma kana nufin Allah kuma a ce kana bara kana roƙo kana zuba na in ka nufi Allah Allah zai rufa maka asiri mafatun qarib da kuma budi na kusa duk mai da'awa Allah yana taimakon sa wala nansuran wala yansuranna Allah man yansuru duk wanda zai taimaki Allah Allah zai taimake ka inna Allah laqawiyyun aziz duk wanda zai cutar da kai Allah ya fi shi karfi inji Allah in dai zaka yi addinin Allah kai aikin Allah ubangiji kuma zai ci gaba da taimakonka inna allaha laqawiyyun aziz alladhina in makkannahum fil ardi yaqamus sala ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha in dai za ku yi aikin Allah ku fitar da'awa din nan yansurukum Allah kuma zai tambaye ku zai taimake ku wa yuthabbit aqdamakum yasa babu shakin al'amuran ku yasa kullun kuna tsaye ba al'amarin ka gaba suke ba baya ba na taba yin wata tambaya na ce duk malamai da suke karantar da addini kai da ke da kanki yanzu ko kai da kanka ka yi tunani a kwakwalwarka wani malami ne mai karantar da addini da ya shekara casa'in malamin da Allah ya bashi ƙur'ani ya bashi sunnar annabi ya shekara casa'in kuma ka ganshi a kwararrabe na ba ku a samun ku ta- ku yi ku yi wannan aikin wala wani malamin ma ni sai ya rasu in an faɗi shekarunsa sai in ce yanzu dama ya kai haka sai na gane ƙur'ani ne ya rike shi yanzu shek ahmad bamba shek ab dr ahmad allah ya ji kansa lokacin da aka ce ya rasu shekarunsa nawa aka ce shekara tamanin da wajen takwas ko da wani abu na ce yanzu dama ya kai tamanin da wani abu walla in ka bani ni ina bashi sittin sittin da wani abu ne don ina ga kamar lokacin mutuwan bai zo ba ne saboda yana ta aiki sai ga kamar mutuwan bai zo ba ashe mutuwar kan an wuce saba'in kan ai an samu matsala to haka manyan malamai yanzu wannan malami na Ethiopia da ya rasu shekara 100 da wani abu amma da kafansa sai fito zai ba da darasi Sheikh Abubakar Jazairi ya kai shekara 100 da wani abu ko kuma 90 da wani abu amma za a turo shi zai in yana magana kai ka ce matashi ne dan shekara 25 zuwa 30 yana magana Sheikh Abdul Musin Abbad yanzu Sheikh Abdul Musin Abbad dattijo ne ya haura 80 kuma kun san ikon Allah baban mahaifinsa ma yana raye mahaifinsa shine ladan shi kuma shine liman dan kuma jikansa kenan wannan ba rayuwa ta yi dadi ba to shine Allah yake cewa wala yansurannallahu ko man yansuru Allah zai taimake ka in tansurullahi yansurkum wa yuthabbit aqdamakum ba zai bari ku kwararrabe ba qur'ani baya bari mutun ya kwararrabe shi yasa shawari da nake bayarwa duk wacce take fama da rashin lafiya jikinta yana da matsala ko kina da ɗa da an kasa gane kansa wallahi cire shi a makarantar boko samu program na ƙur'ani na shekara guda ki je ki sashi wallahi zai yi kan gado zai gyaru zai seto ko yara ne yanzu a nan gurin da muka ga suna da matsalan kwakwalwa in muka ɗan yi musu birki muka sa ƙur'anin su yayi yawa wallahi kwakwalwarsu tana budewa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa bashiril mu'minin ayuwa mu'minai albishir akan wannan abun da muka fada na falala na يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين Allah subhanahu wataala yake cewa ita ce aya ta ƙarshe ta 14 na suran wannan suran ayan ƙarshe Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhalladhina amanu kunu ansarallah to ai kun san can mun faɗa muka ce in tansurullaha yansurkum in za ku taimaki addinin Allah Allah zai taimake ku to nan gurin sai Allah ya ce kunu ansarallah ku zama masu taimakon Allah ta hanyar zantukanku da ayyukanku ta hanyar taimakon addininku da kuma ta hanyar ku amsa kiran da addini ya ce ku yi kaza ku yi shine kun taimaki Allah amma ba abin da zaka ba ba kudi zaka ba Allah ba ba wani abu yake bukata da ba zai iya bai ce kai a ka zama mai addini kawai kama kala Isa ibn Maryam kamar yadda Annabi Isa dan Maryam ya faɗa Annabi Isa ya faɗi haka ne da ya ga wasu za su kama hanya har kamar ta barin addinin ma falamma ahassa Isa minhumul kufra ko kala man ansari ila Allah kama kala Isa ibn Maryam lil hawari man ansari ila Allah da ya ga alamun wasu fakar a janye su su bar ma addinin su koma wani addini daban sai ya ce man ansari ila Allah wa zai taimake ni akan addinin Allah jama'arsa ƙalal hawariyuna sai hawariyawa suka ce nahnu ansarullahi mu ne dai hawariyawa shine sahabban mutum ɗalibansa wanda suke kusa da shi suke manna da shi sosai da sosai wanda suke taimakonsa su ne alhawariyun sai suka ce nahnu ansarullah ai mu ɗin nan dai mu ne za mu ba wa da'awa ta Allah gudunmawa duk inda kake so ka tura mu za mu je mu yi wa'azi نحن أنصار الله وإذا هويت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا بأننا مسلمون وإن سوني حواري الإنسان ya zo daga jabir dan abdullahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana tare a yakin ahzab sai annabi ke cewa man yati ni bi khabaril qaumi yawmal ahzab a cikin kunnan in muka zo ranar ahzab wa zai je ya kawo min labarin mutane kaza kaza ya shiga cikin su ya je ya jiyo information in ka jefa mutuwa zaka yi za su iya kashe ka kowa ya shiru zubair ibn al-awwam ya daga shi ya manzon Allah ko za a kashe ni ni zan je zan maka wannan aikin sai annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi da fadan shi aka yi shiru aka yi fadi na daya aka yi shiru aka fadi na biyu aka yi shiru na uku sai ya daga hannu ya ce zai sai annabi ya ce inna li kulli nabiyyin hawariyan kowane annabi yana da hawari wa hawariyya ni kuma nawa az-zubair shi kadai ya zama ansarullah to kunu ansarallah kama qala kunu ansarallah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah suka ce mu ne zamu bada kanmu mu yi wannan duk aikin da kake so in Allah yana son sa fa amana ta'ifatun min bani isra'ila wa kafara ta'ifa ai fa amana jama'atun min bani isra'ila bi nubuwwati isa wasu suka yi imani suka karba suka yi aiki da aka yi wa'azi amma ja bi min haqq wa kafarat bihi ta'ifa wasu kuma an musu wa'azin hawariyuna sun yi aiki akan su amma ba su karbi aikin ba faftarau alaihi kadban suka kirkiro ƙarya akan su sune falamma ahassa isa minhumul kufra kenan fa ayyadana alladhina amanu ala aduhim fa asbahu zahirin sai muka karfafa waɗanda suka yi imani suka bi annabi isa muka dora su akan makiyan annabi isa makiyan addinin fa asbahu zahirin suka ci nasara akan su kamar yadda Allah ya faɗa a ali imrana iz qala allah ya isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina tabauka muka saka wanda suka bi ka fawqal ladina kafaru su suka ci nasara akan kafirai ila yawmil qiyama kuma haka da muka sa har tashin alqiyama haka za a yi ta gani ba yadda za a yi mumini a ce shine yake ƙasa da wanda ba mumini ba inna lanansuru rusulana walladheena amanu fil hayati dunya wa yawma yawma yaqumul ashhad lalle Allah yace masu yi mana jihadi masu hidima masu karantarwa malamai da suke dawainiya da wanda suka dauki hanyar malam malanta su ma suna taya su dawainiya wallahi Allah yace zamu taimake su a rayuwar su ta duniya da kuma ranan da za a tashi ana neman shaida ranan da za a tashi ita ce ranar tashin alkiyama Allah yace duk zamu taimake su shi sa kun da'iyan kowa ya yi ƙoƙari ya zama mai da'awa kowa ya zama mai wa'azi karka yadda ana kirga sunan masu wa'azi masu karantarwa annabi ya ce ballighu anni walau aya ko aya ɗaya ka sani rike ta kai ta wa'azi da ita kai ta wa'azi da ita kai ta wa'azi da ita zaka shiga falalan nan a nan ne muka zo ƙarshen wannan sura gobe insha Allah tabaraka ta'ala za mu yi suratul jumu'a duka insha Allah ta'ala jibi sai mu yi hutu ko za mu huta jibi to za ku samu labari goben Allah ya kai mu fa sallallahu ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk akwai sanarwa kamar haka mm mm ya sai